أمتعنا الذين من قبلكم بصلاتهم وهم كالذين قالوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وآثن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء تقوى قوة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 lissafin nasara yan mission yau muna 18 ga watan uku shekara ta 2025 za ku ga yau da kwanan alarama yana dan makara gaskiya kokarin sa nake gari Allah ramma bai da lafiya ku ya addu'a Allah ya bashi lafiya dazu ban dauka za mu yi karatu karatun safe karatun da ake tafsirin mata ba amma dai haka yayi ta maza ya fito ya zo da aka karatu da shi ba tashi da shi gaba ɗaya ba lokacin da aka zo an sa tambayoyi yana mai uzuri ya ce da Allah malam abai izini in je dan kwanta ni na san yadda nake ji na ce to ka je ka kwanta to sai da za a fito tafsiri na aka tado shi bayan da ba ba shi shawara ba ko za ka zauna ka huta ya ce a'a na fahimci albarkacin aikin Allah nan da muke Allah yake ba mu lafiya ya ce mu taho za ku ga kamin na zo a yi tafsiri a gama za ku ga Allah ya ƙara ba da sauki su muna addu'a Allah ya ƙara masa lafiya ba wai mulki ana rama yake gwada muku sai sannan ga dama ya fito ba ka sannan adam da gajin hakuri da rashin bada uzuri ba kowa zai iya yin jarumtakar da yake yi ba Allah ya gafarta mana nakan ci alarama kamar wutar lantarki ne an jima ta kawo an jima ta dauke bayan Allah suna ta ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu Allah ya saka musu da alkhairi in ba kuma ta ba jiya akwai sanata wadada ya ba marayu gudunmuwar kudi ta naira miliyan biyar akwai alhaji ibrahim suru sarkin yakin gwandu shi ma ya ba marayu gudunmuwar kudi ta naira miliyan biyu duka mana addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da sauran bayan Allah da suka bada gudunmuwa komai kankantarta to a yau ta rasulu integrated synergy yana jin sunan kamfani ne to wannan kamfani ta rasulu amma dai sunan kamfani ya mun dadi sun aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari allah kai wannan kamfani albarka masu kamfanin allah ka musu albarka allah ka bunƙasa jarin su akwai biran synergy limited wannan ma sunan kamfani ne su ma bayran sai na je limited sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka wannan kamfani albarka Allah ka bunkasa jarinsu ka ƙara musu arziki na halal akwai yusuf jatti ahmad ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara albarka Allah ya zuriya albarka akwai zubaida kamin zubaida akwai sadiq muhammad ya aiko mu rayu gudunmuwar kuɗi naira dubu saba'in da biyar Allah ka masa albarka kai wa dukiyarsa albarka akwai zubaida abubakar ta aiko mu rayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka yi zubaida albarka in tana da miji Allah ka masa albarka in babu mijin Allah ka bata mai albarka in tana da yaya Allah ka musu albarka in bata da su ka ba su masu albarka in tana da kishiya ka mata albarka in ba ta da kishiya in ta ji ta gani tana so to Allah ka ba ta mai albarka mutum takwas sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin hamsin naira dubu ɗari hudu waɗannan mutane guda takwas Allah ka san su ka kwashe su duka ka zuwa aljanna firdausi wasu mutane su sha uku sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da talatin waɗannan mutane guda goma sha uku Allah ka kwashe su ka zuwa aljanna firdausi da su da sauran da mu duka Allah ka tsare mu da talauci Allah ka tsare mu da talauci talauci mutum ne baki mai gizo da doro da kozo da annakiya in ya iska yaro yakan tankwara shi ya maishe shi tsoho da karfin tsiya in ya tadda tsoho yakan karasa shi ya rame ya bushe kamar tsarkiya mutum mai mutunci idan ya talauce ya dauke shi mugun da ba gaskiya wani mawaki mai fasaha na wasa duk abin da ya faɗa na gaskiya ya faɗa sai wasu mutane su bakwai sun haiko mara gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da arba'in ya Allah waɗannan mutane guda bakwai Allah ka san su Allah ka musu albarka da mu da su duka Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jannatin firdausi ran tashin alkiyama bayan Allah masu taro da sisi sun aiko mara gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da saba'in da ɗaya da naira ɗari biyar ya Allah dukkan suka kwashe ka zuba su aljanna firdausi ka hada su da alheri ka tsare su da talauci mutanen masallaci sun aiko da kuɗi naira dubu goma sha shida ɗari tara Allah ka musu albarka ka yi dukiyar su albarka abin da aka ba marayu gudunmuwa a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da tamanin da uku da naira ɗari hudu alamu na nuna shugaban kwamitin marayu kuma ciyama na kwamitin tafsiri alhaji abdullahi abdulmalik digi matawallan digi ga alama yau ya wuce zuwa birnin kano saboda gobe za su tashi tare da shugaban hukumar alhazai da tawaga ta jagororin alhazai zuwa ƙasa mai tsarki to muna addu'a allah ya kai su lafiya ya dawo mana da su lafiya muna miƙa saƙon ta'aziyya ga darakta social media na wannan ƙungiya ta ƙasa baki daya ibrahim baba Suleiman da family nasu gaba daya na rashi da suka yi akwai dan yayansa Aliyu Tanko Suleiman da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi muna addu'a wannan matashi Allah ya gafarta mishi yana cikin dalibai da shugaban kungiya na kasa ya ba su scholarship suna karanta nursing ɗalibai su goma a kazaure a wata school of nursing a kazaure to yana cikin waɗannan ɗaliban da suke wannan karatu matashi ne hazige mai ƙoƙari sosai mahaifinsa tanko suleiman allah ya ƙara ba su haƙuri da family da zuri'a baki ɗaya akawun ɗin marayu 000 455 zan maimaita 000 four double five thirty-seven fifty-three banki shine jais bank Allah ya saka kowa da alkhairi na'am ina muka kwana modibo
وعلى الله وعلى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار جهنم خالدين فيها Allah ran ma ya kai su wuta ولعنهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Allah ran ma ya dangana da su zuwa wutar jahannama o ba kai bane to qur'ani ne ya kai su Allah ran ma ya ce ba shi bane waɗannan munafikai Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina Allah ya yi alƙawari wa munafikai munafikai su saurara su ji alƙawarin da Allah ya musu Allah ba ya saba alƙawari in yi alƙawari sai ya cika Allah ce alƙawari ya yi wa munafikai maza wal munafiqat da munafikai mata wal kuffar da kafirai wannan group Allah ya musu alƙawarin nara jahannama wutar jahannama Allah ka tsare mu da wannan alƙawari Allah ka tsare mu daga wutar jahannama alƙawari ne Allah ya musu ashe munafiki sunansa ne ya bambanta da na kafiri shi sunansa me munafiki kafiri kuma sunan shi me kafiri amma makomarsu ɗaya ce ko ba ɗaya ba ce makomarsu ɗaya ce ba shi zai ba ku tausayi ba kafiri ma sai ya fi munafiki samun sauki a lahira domin kafiri bai yaudari Allah ba dama ya ce ba zai yi ba amma shi munafiki sai ya imani da baki sai ya kafirce a zuciya kaji munafiki yana ganin Allah ma zai yaudari Allah shi yasa Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah ya ce lalle munafikai suna dabaka mafi kasa a cikin wutar jahannama dabaka mafi me kasa aljannatu darajat ita aljanna upstairs ne upstairs wannan darakat ita kuma wutar jahannama ita kuma downstairs gwargwadon nauyin zunubin ka shine gwargwadon dakin da zai daukar ka akwai wanda za a wurgo in ya fada saboda nauyin bala'in da ya zo da shi labar bata yi yawa ba sai dakin na farko sai ya dauke shi daukar shi sai ya zauna a wurin sai ya zama wannan shine wanda yake dan sama sama a cikin yan wuta akwai wanda zunubin da ya debo da bala'in da ya debo ya wuce wannan yawa idan aka wurgo shi ya fado sai ya fasa dakin din sai ya wuce sai ya je dakin na biyu idan gurgurdan zunubi sai kenan sai dakin na biyu ya dauke shi sai ya zama shi yanzu wannan yana ina yana ƙasa da wancan a cikin wuta an ƙara ƙasa da shi to munafiki da aka wurgo shi ya fado dakin na farko ba zai dauka shi ba zai burma ya wuce na biyu ba zai iya tallabe shi ba ya fasa kana ƙara ƙasa kuma kana ƙara samun bala'i wutan na ƙara ruruwa shi ma ya gagara tallabe shi ya sake fasawa ya wuce na hudu shi ma ya gagara tallafe shi ya ƙara fasawa ya wuce na biyar sai ya je na ƙarshe inda daga nan duk wani bala'i da musifa da Allah ya tara daga nan take ruruwa har ta rinka tasowa sama na sama suna sabo to sai ya je wannan wurin nan ne kare zai iya ɗauka shi munafiki ke kenan fir'auna yana sama da shi hamana yana sama da shi ƙaruna ah? yana sama da shi manya-manyan arnan nan duk suna sama shi yana ina yana ƙasa kuma ya ƙara rayuwarsa yana yaudara kansa wa shi musulmi ne akwai munafikin da gane shi sai Allah babban munafiki kenan akwai munafikin da kai ba a gane shi ba sai an je filin kiyama kai akwai munafikin da a filin kiyaman ma ba a iya gane shi ko ina ya tsallake sai an zo shiga aljanna kamin a gane shi sai ya zo shiga aljanna Allah ya fi da wasu ƙahoni a kansa sai su tare ƙofar aljanna in ya dawo ya shafa ya ji ba komai ya ƙara komawa sai a ce ya koma akwai sauran jawabi yana komawa Allah ya ce mala'iku ko ce da shi wuta ya ce ya Allah me yasa baka kai ni wuta tun karan farko ba har sai da ka kawo da kofar aljanna naga abin da ka tana dawo bayan ka da ni'ima kamin ka kai da wuta Allah ce haka kamun a duniya ka dauka kana yaudara ta kana cikin masu imani da kai ake zuwa masallaci da kai ake azumi da kai ake bude baki amma ka boye sharri wa musulunci baka da gaba sai sunna da malaman sunna da daliban sunna ba abin da baka so kamar addini ya ci gaba kai ga ba yahude ka sha yahudanci ka koshi ka cika zuciyarka makil da munafurci baka so musulunci ya nasara baka so sunna ta ci gaba kullum kafa a guru kake wa addinin musulunci da kai ake hada kai da arna a kulla wa musulunci sharri saboda ka samu duniya amma kana yaudarar mutane kai musulmi ne shi yasa kai ma nace yau sai na rama sai na runa maka mina baba zan babayi na na kwarai da kake tare da su a duniya kamin in kura ka zuwa wutar jahannama Allah ce huce da shi malamai suka ce da za a tara bakin cikin da mutanen duniya gaba ɗaya suka yi tun daga zamanin annabi adam har kiyama ta tsaya duk wani wanda ya taba ganin bakin ciki da wanda matarsa ta bashi haushi da wanda matarsa ta gudu da wanda matarsa ta yaji da wanda ɗansa ya zama ɗan ƙwaya da wanda ya kasuwa ya fadi bai ci riba ba da wanda aka yi gobara da wanda motarsa ta yi accident da wanda ya tsaya takara ya sha ƙasa da wanda 'yan rossumci suka kama da duk bakin cikin da aka yi a duniya an tara shi wuri daya bai kai bakin cikin da irin wannan munafikan guda ɗaya zai tafi da shi jahannama ranar tashi alkiyama ba Allah ka tsare mu da sharrin munafurci shi yasa Allah ya ce ya musu alƙawarin wutar jahannama akwai karamin munafiki shi ana gane shi shine idza hadasa kazaba in yazo magana zai kwanta da ƙarya wa idza wa'ada akhlafa duk alƙawarin da aka yi zai yi zai saba wa idza tu'mina ka da dan bashi kudin ka amana ka gani sai dai ka ji asalansa zai cinye amana shi wannan karamin munafiki ne da ake iya gane shi mugu munafiki na kodolwa shine munafikin aqida munafikin me aqida munafikin imani su ne wanda Allah ya ce zalika bi annahum amanu summa kafaru ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah ce zalika wannan ya kasance bi annahu saboda lalle su amanu sun yi imani da baki sun makafaru suka kafirce da zuciya duk tafiya dauke da sunan gani suke duk ƙarya ne abin ba gaske bane duk harkar da ake yin nan har yanzu fa shi bai dauka cewa hanyar nan da muke kai ita ce hanyar tafiya aljanna ba har yanzu shi yana da shakka har yanzu gani yake lalube kawai ake a cikin duhu har yanzu gani yake to me bambancin namu da kiristoci su ma Allah suke bautawa ai tsakaninmu da su kamar mutane ne guda biyu za su je a sokoro sai wannan ya ce bari ya bi ta mabushi wannan ya ce bari ya bi ta afo amma duk idan za su haɗe a sokoro to yadda abu yake kenan duka za mu je mu haɗe a aljanna a aljanna lalle wanda munafiki akwai ɗare na wayo duk wanda ya mutu ba kan hanyar wannan hanya ta annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wutar jahannama zai ji idan ka ji kokwantan wannan a ranka kai ma munafiki ne sai kun tafi tare duk wanda ya mutu da shakka akan wannan da kokwanto akan wannan wallahi munafiki ne sai sun tafi wutar jahannama tare wannan ita ce aqida ta musulmi dole ka yarda da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yasma'u bi ba wanda zai ji labarin Allah ya aiko da cikin wannan al'umma yahudi wala nasrani ba yahudi ne ko ba nasare ko ba menene yake yi thumma lam yu'min bima ji'tu bihi sannan bai imani da abin da nazo da shi ba illa kana min ashabin nar sai ya zama cikin yan wutar jama'a Allah sallallahu alaihi duk wanda ya san an turo annabi Muhammadu ya ƙi imani da annabi Muhammadu manzan Allah ya ce to koma wani addini yayi a wannan zamani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wutar jahannama sai kaga zo ka kare ta annabi kace ba haka abin yake ba wa yake da tabbas wa yake da garanti wa ya je ya gano Allah ya ce hiya hasbuhu wutar jahannama ta ishe su duk yawansu kar yawan yan wuta ya baka tsoro kace to duk wani a ce yan wuta ne me damuwarka wutar ce ba za ta iya kwashe su ba ko Allah ne bai da wadatattun mala'ikun da za su kamo su su kai su wutar idan kake zamanin za a samu matsala wala anahumullah sannan Allah ya tsine musu albarka Allah karba mu da munafici ubangiji mu sarkin tausayi ubangiji mu ubangiji rahama wacce rahama sa ta yauci komi amma yace ya tsine wa munafiki albarka munafiki ba dai tsine maka albarka Qur'ani mai girma wala anahumullah Allah ya tsine musu albarka bai wannan fa Allah ya ce wala hum azabun muqim sannan suna da azaba permanent shine azabun muqim suna da azaba permanent wanda in an shiga babu nan da za a fita Allah ka tsare mu da sharrin munafurci sai Allah ya ce mai a gaba
قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا na'am فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم na'am كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا mm أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون Allah madaukin sarki yace kallazina min qablikum kaman waɗanda suka gabace ku kanu ashadda minkum quwwatan waɗanda suka gabace ku sun fi ku tsananin ƙarfi inji Allah Allah yace sun fi ku ƙarfi ka hada ƙarfin ka da ƙarfin ba'adi ka hada ƙarfin ka da ƙarfin masamudi a karatun da bayyake ka haɗa ƙarfinka da ƙarfin mutanen zamanin filauna waɗanda suka ɗebo duwatsun nan aka yi fara mid a egypt a haram je ka gani mutane ne suka ɗauko su yanzu ko da crane ɗaukar su sai an gaba layi wani ƙato ne yake sunguma ya ɗora a baya ya ɗauko ya tafi wajen kilomita casa'in ya kawo wurin ya ajiye wa aksara amwalan wa ‘ya'ya sun fi kuwa dukiya ji Allah maɗaukin sarki. Wannan iska ta duniya ta ruɗe su, Allah ce fastam ta'o bi kalaƙiyya suka ji daɗi suka sheƙe aya da abin da suka mallaka Allah ya ba su. Kuma fastam ta'atun bi kalaƙikum, kuma haka kuka ji daɗi kuka sheƙe aya da abin da kuka mallaka, kamar samta allazi da min ƙablikum bi kalaƙihim, kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka ji daɗi suka sheke aya da abin da suka mallaka wa kuntum kuka kutsa cikin sabon Allah kallazi kawo irin yadda su ma suka kutsa cikin sabon Allah saboda haka ku da su kwabo da kwabo kwabo da kwabo shi yasa Allah da ma ce ba'dhum min ba'd su yi kama da juna duk inda su da munafikin zamanin annabi da munafikin yau in ka kalle su kwabo da kwabo sun yi kama Allah ya ce ulaika habidat a'maluhum wadannan ayyukan su rushe gaba daya ashe kamar yadda kafirci yake rusa aiki haka munafirci shi ma yake me yake rusa aiki wa fin nari hum khalidun ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun Allah ya ce wadannan su ne wadanda ayyukansu suka rushe fi duniya wal akhirah duniya da lahira inji Allah Allah ce ulaika humul khasirun wadannan kuma sune tababbu kai ka ji wani larabci idan ba alqur'ani bai na zaka ji wani larabci ha kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada fastamta'u bi kalaqihim fastamta'tum bi kalaqikum kama stamta'a allazina min qablikum bi kalaqihim wa kuntum kallazi karu idan zaka ji wannan yaran ba ka shigo qur'ani ba ba sai an faɗa maka wannan littafin Allah bane akwai wani balarabe ji an jawo ta aya a suratul hud wani balaraben kauye kafiri ne Allah ya ce wakila ya ardu la imaki وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود yayi dan gari وقيل بعدا للقوم الظالمين Allah ya ce wakila ya ardu la imaki ku ji larabcin ya ardu ibla imaki wa ya sama'u aqali wa jibal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi ana cewa judi sai fadewa Allah sujada aka ce ka musulunta ne shi ba musulunta ba baka musulunta bai aka ka fadi kai sujada yace walakin sajadtu li fasahatihi yace fasahar larabcin ce kawai ta sada sujada ban taba jin larabci mai fasahar wannan larabcin a rayuwata ba a matsayina na balarabe balarabe ma yakan ji larabcin qur'ani bai taba jin larabci da ke dauke da fasaha shi yasa shi qur'ani mai girma fasahar da ke cikin ta kawai mu'jiza ce ta annabi muhammad kalas kuma duk da za a fito maka da fasahar ka gane ta a wani yare baka iya gane ta sai in ka san yaren larabcin sai a lokacin da zaka iya gane asalin fasahar ya zaki yake ya dandaron yake an gane Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات mm كما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون alam yatihim nabu alladhina min qablihim labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu bane insha Allah su wayannan munafikan da ke kullawa musulunci sharri da su ake hada kai ana cin zarafin addini in za a kawo dokar da ta saba wa musulunci za ta cuci musulmi ta cuci yan arewa a house ko a senate su da yan kullen kullen da neman haɗin kai kun san duniya yanzu ba rigishi kuma ɗan bukatu-bukatun mu to sai mu yi amfani da wannan damar trade by barter wuta za ka je matsiya ce da haƙƙin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi trade by barter Allah ya sa zabe daga baka fadi zai muka sanda za ka sake zama da wata shiga takas trade by barter Allah ka gafarta mana shi yasa kullum muna yin addu'a ga mutanen kirki da muke da su a wuraren wakilci a cikin senate da house of reps da madafun gwamnati da yawa da cikin jami'an tsaro akwai mutanen kirki masu kishin al'ummarsu bayan tafiya ba akwai mutane kirki suna nan idan kaga irin hidimar da suke yi wa ad- addini da hidimar da suke wa al'ummar su in ka je inda suke wallahi ko baka san Allah sai kai musu fatan alheri idan kaga yadda suke gogormaya kaga sun tsare haƙƙin al'ummar su bai hada wani lokaci su hada da hikima ta siyasa da ba kowa zai fahimta ba amma Allah ya ga suna iya bakin kokarin su ya Allah irin wa'annan Allah ka tsare su a duk inda suke Allah ka ƙara ɗaukaka su duk ɗan siyasar da ke kishin wannan al'umma damu wannan al'umma ta dame shi tunaninsa ya za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi amfani da dama da aka samu a cire wannan al'umma daga cikin musifa da bala'i da take ciki ya Allah irin waɗannan 'yan siyasar kasan su Allah ka taimake su ya Allah in ba su da gata Allah ka zama gatansu ya Allah masu ciniki da kantafi da jinin wannan al'umma da darajar wannan al'umma da haƙoƙin wannan al'umma don fasanar buƙatar su ta siyasa Allah duk abin da suka ci ka sa su ci guba Allah ka sa guba suke ci bayan Allah na kwarai ba sa karewa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce alam yatihim naba'ul ladzina min qablihim shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu bane a suwa qaumi nuhi mutanen annabi nuhu Allah ya turo annabi nuhu ko bai turo annabi nuhu ba Allah ya turo annabi nuhu alaihi salam mutanen annabi nuhu suka karaita shi Allah ya ce wala kad arsalna nuha
ولا أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما then what happened فأخذهم الطوفان وهم ظالمون yace wala kad arsalna nuha
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين yace wala kad nadana ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون in kana karanta alqur'ani zaka ga yadda Allah ya tabbata ta magana annabi nuhu annabi nuhu Allah ya ce sai da yayi shekara 950 yana wa'azi shekara nawa 950 yana wa'azi ba fa shekarun da yayi a duniya ba a shekarun wa'azinsa walaqad arsalna nuha ila qaumihi falabisa fihim ya zauna cikin su yana kiran su zuwa ga Allah alfa sanatin shekara dubu illa 50 ama ba shekara 50 shekara dubu ba shekara 50 shekara nawa kenan 900 yana wazi waye dai shekara 950 a masallacin nan 850 ɗari bakwai da hamsin ɗari shida kai ɗari uku ɗari biyu ɗari da hamsin ya duk masallacin da ba ɗan shekara ɗari da hamsin o ɗari ma babu ko muke ta hauka kan duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina lokacin da za a zauna a ci duniyar ka bude account a first bank akwai a second bank akwai a third bank akwai current akwai saving akwai fixed deposit akwai domiciliary shi dala kawai ake zubawa ciki ko ba za ka shekara 100 a duniya ba yanzu kuma shekarar ka nawa wai haka cinye hamsin sun rana wa kira wani ba ya cinye sittin saura nawa wani ya cinye talatin da biyar saura nawa to akwai wanda ya cinye saba'in yana nan yana sata kaddara ma shekara ɗari aka ɗiba masa amma ya cinye saba'in yana nan yana sata kuɗin talakawa ina zai kai su shekara nawa ta saura talatin ko to ya zai ci wannan shekara talatin ɗin malamai sun ce likitocin sun ce adol ana so ya dinga yin bacci na awa bakwai zuwa awa takwas a kowace rana ko to idan za ka yi baccin awa takwas a kowace rana dama ranar awa nawa ne kwana ɗaya ashirin da hudu idan aka cire awa takwas saura nawa saura awa goma sha shida kenan takwas one over three ne na awa ashirin da hudu to shekara talatin mu cire one over three na shekara talatin shekara nawa to shekara goma duk akan gado za ka yi su kana bacci shekara talatin a bacci za ka yi su makama san inda kake ba bacci kake kenan tun da ka cinya ka sake cinya goma sauna kira mana sha sha sha me kake nema me kake nema an zo ana ba wani ɗaya daga cikin magabata labarin wani mai kuɗi da ya samu kuɗi na musifa na fitar hankali aka ce kai wane ya tara kuɗi alhaji wane ya samu kuɗi bana kuɗi suke zuwa masa gabar da yamma kudu da arewa ya tara kuɗi sai da aka gama bayani daga sai ce to ga tambaya aka ce menene ya ce hal jama'a ya mai yufi kuhu ya tara kwanakin da zai cinye kuɗin aka ce a'a bai tara wannan ba kudin kawai ya tara kudin ya kawai ya tara sai ya murmushi ce ma jama'a shay'an in haka aikin banza ya bai tara komai ba in dai tara kudi kawai kai baka tara kwanakin da zaka ci kudin ba aikin banza kawai kai wasu ka tara wa kudi wasu ka tara wa ka tara kwanakin cin kudin ba to me ya amfanin abin da za ka tara baka ci ba sai dai ka ci duka da hisabi a lahira me ya amfanin su taimakon kowa duk sanda na zo irin wannan gabar nakan ba da misali ba don komai ba sai don a samu masu koyi ni dai a binciken da na yi ba a najeriya kawai ba har da kasashenmu na afirka nan afirka ta yamma a binciken da na yi a wannan watan ramadan ba a samu bawan allah da sai kayan abinci raba wa al'umma talakawa fi sabilillahi ba wani dalili na siyasa ko wani dalili na kamfen ko wani abu a'a a ciyar da al'ummar manzan Allah suna son su samu sauki a wannan watan Ramadan a binciken abinda aka yi kuma gaba ɗaya banda Allah da ya hadice shi babu wanda ya sani a abinda Allah ya bayyana mana muka sani shine nake wannan magana wannan ita ce dukiya da ta amfani jama'a ita ce dukiya ne da ta amfani al'umma ita ce dukiya ta amfani al'umma masu arziki ku mutu ana maganan kun tara dukiya kun batta aikin banza ne ku ɗauki dukiyar ku taimaki addini ku taimaki al'umma Allah ya sa wa dukiyar ku albarka shi yasa ire-irensa kullum muke addu'a Allah ka ƙara tsare su ka ƙara buɗe musu ƙofofin arziki na halal dan in sun samu ba cinyewa suke su da 'ya'yansu ba al'umma suke taimako duk mai arzikin da bai taimakon kowa Allah kada ka bashi kayan mu a hannun shi ka bashi nashi shi kadai da yayansa kar ka hada masa da talakawa dan ba zai ba su ba an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba amma tsawon shekarun nan da annabi nuhu ya yana wa'azi qur'ani yace fama amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka imani da annabi nuhu sai yan kadan shekara ɗari tara da hamsin yana wazi mutum nawa nan ne malamai suke tawata kwakwalwa ƙauli mafi rinjaye shi ne mutum tamanin suka yi imani da shi shekara ɗari tara kenan yakan yi shekara goma bai samu ko mutum daidai musulunta ba ko bai daidai wazin ba aka ɗauka a jirgin annabi nuhu da aka yi ruwa tufa na wasu malamai suka ta ba mutum tamanin ba ne mutum arba'in ne ishirin maza ishirin mata su aka dauko kai wa ma amana ma'ahu illa qalil da akwai malaman da suka ce mutum takwas ne suka imani da shi mutum nawa matar shi ma bata imani da shi ba dan sa ma bai imani da shi matar sa ma bata imani ba dan shi ma bai kuma daina wa'azin ba ya ci duka ba wahalar da bai sha ba amma daga ƙarshe Allah ya halakar da kafiran ko bai halakar da su ba shine fa akazahum dufanu wa hum zalimun ruwan dufan ya kama su aka cika duniya da ruwa aka nutsar da su gaba daya ruwan dufana har Abuja ya zo har nan Utako sai da ruwan dufana ya zo duniya aka cika da ruwa haddana masallacin haddana masallacin wa'adu da adawa wa samuda da samuda wasu manya-manyan shirga-shirga matsayata ne arna makiya Allah da aka yi ƙur'ani ya ce kazzabar samudu wa adu kazzabar samudu wa adu
كذبت ثمود وعاد بالقارعة ya Allah yi da su فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية na'am وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عالية kwana nawa iskar ta yi سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية wai akwai mai yawa a cikin su وأسرى لهم من باقية full stop full stop full stop full stop je ka suratul fajr alam tara kayfa fa'ala rabbuka
ألم تر كيف فعل ربك بعاد su wane ne إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد yawa وثمود الذين جابوا الصخر بالواد sai dai man ya ce وفرعون ذي الأوتاد
full stop full stop full stop je ka suratul fussilat
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ka ji yan ta'adda أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون aha فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا aha لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون saboda waha وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون العذاب الهون بما كانوا يكسبون da ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi an yi manya-manyan arna a baya a baya ake manya-manyan arna Allah maɗaukin sarki ce kazzabat samudu wa ado da samudawa da adawa sun ƙaryata bil ƙari'a da wannan kira na gaskiya mai kwamfata zukata an musu wazi su yi Allah ce fa amma samudu amma samudawa fa uhliku bi tsagiya tsawa aka halakar da su da ita kawai mala'ika aka turo Allah ya ce wa mala'ikan kawai kai ihu a cikin gare wallahi in Allah ya turo mala'ika guda Abuja nan ya zo ta wajen utako utako nan ko ya sai na ne tsakiya tsakiya eh ya je central area idan ya kururuwa kururuwa guda daya wallahi ko kaza ba za ta rayu a cikin Abuja nan kowa zai mutu saboda tsananin karar saboda tsananin karar dan adam zai zai girgiza ya jijjiga kwakwalwar ta girgiza ta jijjiga ido ya zazzago harshe ya zazzago ya mutu saboda karar kawai Allah yana da waɗannan sojojin suna nan wai sai gane wai za ka yi wa Allah iya shege ciwon kai kadai Allah ya dora maka shege na ka zama abun tausayi duka kwaci Allah ma daga hannun mutanen anguwa wai naka ne kai kadai washi Allah na washi Allah na ka ji dare da wayo Allah shi wa amma adu amma ada Allah ce fa uri gusi aka halakar da su birihin da wata irin iska ya iska take Allah ya ce sarsare iskar ga tsananin ƙara ga tsananin sanyi sarsare iskar da aka turo musu ne kuma wacce sun Allah ke iyaka Allah ya ce sakaraha alaihi Allah ya hore iskar a kansu saba a layalin wata ma ne ta ayyami sai da aka yi sati guda saba a layalin darare bakwai wata ma ne ta ayyamin yini takwas sati guda kenan ko husuma a jere inji Allah da iskar ta zo ta girgiza garin ta girgiza garin har girman basamu da iskar za ta ciccibe shi ne sararin samaniya da shi a can sararin samaniya za ta balle mai kafada ta balle mai kai ta balle cinya ta balle gwiwa ta babballa shi ta gutsutsura shi sannan a zubo da tarkacen zakasa saboda karfin iska da iska ta gaba assignment ɗinta ta ta gaba operation sati guda da ta gaba fatar alƙawma fi hasara da inda ka zagaya gani sai ka ga mutane ga suna azube a ƙasa ka annahum a'jazu naklin kawiya kai ka dauka bishiyar dabino da aka gunduwa gunduwa da ita saboda dogaye ne kai ka dauka bishiyar dabino da aka gugusura aka gunduwa gunduwa da ita Allah ya ce ga assignment ya baka ka zagaye Najeriya ka zagaye Ghana ka zagaye Saudiya je ka America je ka Ingila je ka Turai je China je Australia kewaye duniya gaba daya fa hal tara da hubbin bakiya akwai wani ba ade guda ɗaya ko wani ba saboda guda ɗaya da ya saura akwai da Allah ya gama da su ko da bai saura ba inji Allah Allah ka gafarta ba a ayat da Allah ya karanta mana Allah ya ce fa amma adu fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi adawa da suka girman kai a bayan kasa ba bisa haƙi ba wa qalu sai suka ce mana shaddu minna quwwa da annabi zai bazuwa zai ce muku bi Allah ba Allah zai halakar da ku zai zaka lai suna dariya Allah ya halakar da mu zai turo ya halakar da mu man ashaddu minna quwa duk malaikun Allah ko mai karfi mu ne wa isa kaji wadanda suka cika suka ba sai mala kaji wadanda suka cika suka tada kai man ashaddu minna quwa Allah ya ce a ba su gani ba Allah da ya halice su dan ya fi su karfi da su da samudawa duka Allah ya haɗa su yi musu wan fulo sabon dayi suna ina shi ne ƙaumin nuhin wa adin wa samuda wa ƙaumin ibrahim ina mutanen annabi ibrahim masu bautar rana da wata da taurari Allah ya gama da su ko bai gama da su ba wal mutafikat ina mutanen annabi lulu waɗanda aka yi musu upside down al mutafikat kenan wanda Allah ya ce wal mutafikatu bil kadiya saboda tsaban gangajin su ɗan cin takashi ɗan luwadi Fir'auna ya zo da waɗanda ke gaban shi Allah ya ce wal mutafikatu da waɗanda aka kife su aka musu offside down aka musu juyin waina bil kadi'a saboda gangancin da suka yi wa Allah su ne mutanen annabi lulu ƴan luwadi suna nan akwai su Abuja nan ƙarya nake yadda ake kama wa ƴan mata hotel haka ake kama wa samari idan kaga saurayi yana zaune a Abuja nan shi bai da wata sana'a ba wani abin da yake yi a ba aikin yi shi ba dan wani yanci ya makale ko dan wani honorable ba amma kullum yana shining yana bouncing kare so din burge kan ba sa ba dan suruka ne kare so din burge kan duniyar ta lalace da yawa Allah ka gyara mana ita a Abuja na akwai yadda samari ke layi mata ke daukar su mata yadda maza ke daukan mata haka mata ke daukan mai maza saboda kawai saboda ya lalace mai da aikin ya je shiga layi kawai wata ta zo da rushe shi jib wata ya gajera ya dunkulalliya ko kun san daga yadda ta fito kawai ta zo tana lekawa wata ta fi son ɗan dogon zololo haka wanda ya bi ta zai wata ta fi son ɗan gajere haka wanda ya ɗan kama kasa wata ta fi son wani mara duwawo mai dan shagayen ciki wata ta a ta duhun rusuluhun bilbayyana manzanninsu sun zo musu da gaskiya da hujjoji kamar yadda muka yi muku wani a tuba a daina amma Allah ce fa ma kana Allah ne ya zulmahu Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun kansu suka zalunta inji Allah madaukakin sarki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah eh yayi dai dama